بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 20 ga watan shawwal hijira na da shekara 1441 wanda kuma ya dace da ranar goma sha biyu ga watan february shekarar miladiya sorry sha biyu ga watan june shekarar miladiya ta 2020 a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya wadda ke zariya a nigeria makarantar malar albani a zariya rahmatullahi alaihi daga ajinmu na fasul shekhi al'albani lil'usul a inda muke yin darussa a littafai daban-daban a wannan darasi na yau wanda shine mai lamba ta 156 cikin jirangiyar darussa waɗanda muke rikodin ɗinsu insha Allah za mu yi darasi farko a littafin ma'arifatu ko kuma ulumin ƙura'ar al-karim na doktor nuruddin itir allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a shafi na 32 a inda malam ya ce salisan abu na uku daga cikin jirangiyar wato abubuwan da yake lissafawa na hikimomin da suka sa aka saukar da alkur'ani kaɗan-kaɗan daban-daban cikin shekaru ashirin da uku malin ya ce ta'afudu hadhihi al-umma allati anzalallahu unzila alaiha al-qur'an an yi haka ne dan a reni wannan al'umma wato a horar da wannan al'umma a tafi da ita a hankali wannan al'umma wacce aka sauka mata al-qur'ani wato al'ummar larabawa kafin sauran al'ummar duniya gaba daya وذلك لصياغتها على النهج الإسلامي القرآني علما وعملا an yi haka ne don a koya wa al'umma bin tafarki irin na alkur'ani ta wajen magana da aiki wajen ilimi da aiki wato yadda alkur'ani ya bi a hankali a hankali wajen karantar da mutane da kawo musu hukunce-hukunce da cire su daga maguzanci zuwa ainihin tauhidi da da da bautar Allah to haka ake so a hankali ake koya wa mutane abu Qur'ani yana koya mana ne a aikace yaya ake canza tarbiyyar mutane ba rana ɗaya ba ba lokaci ɗaya ba ba dufa ɗaya ba a hankali a hankali ana daddatsa abubuwa kaɗan kaɗan kaɗan har su taru su yawa fikiran wa atikadan wasu lokan a wajen tunani da wajen aƙida da wajen halaye takhallukan wa urfan halayen da zaka koya da wanda za su zama al'adarka duka ana yin su ne a hankali a hankali har asaba kama qala ta'ala kama inda Allah yake cewa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala an-nasi 'ala mukfin wannan qur'ani da muka daddatsa shi dan ka koya wa mutane shi 'ala mukfin kadan kadan ومن مظاهر هذا الجانب أنهم كانوا قوما أميين da gaske abin da zai bayyana maka fikira mai kyau da tunani mai kyau da Qur'ani ya bi wajen bin wannan salo shine cewa su waɗannan larabawa wanda su ne asalin waɗanda aka sako da Qur'ani tun da ummul qura wa man haulaha kaga su ne asali kafin wasu kenan waɗannan larabawa sun kasance kauman ummiyina mutane ne waɗanda al'adar su babu rubutu babu karatu kamar annabi yake cewa nahanu qaumun ummiyun mu mutane ne waɗanda muke ba mu da ba mu da tarihi ko al'adar rubutu da karanta rubutacciyar magana wannan shine abin da aka sani game da larabawa a wancan zamani la yuhsinuna alqira'ata wal kitaba basu iya karatu ko rubutu ba fakanat zakira umdatahum ar-ra'isa dan haka kwakwalwa ita ce madogararsu ta farko wajen kiyaye abu hadda shine madogararsu falau nazala alqur'anu jumlatan wahida la ajazu an hifdhihi da an suka da qur'ani lokaci guda ɗaya ga baki ɗayansa to da za su gagara haddace shi ba za su iya haddacewa ba kamar yadda aka samu wato mutanen zamanin annabi Musa ba sa iya haddace a taura sai dai su rubuta da aka da uzairu ya zo ya haddace ta aka yi ta mamaki har suka ce shi dan Allah ne saboda ta sauka ne ga baki daya an zo da ita da yawa ba za ta haddatu lokaci guda ba fa anzalallahu qur'anahu mufarraqan sai Allah suka da alqur'anin shi kadan kadan li yaqra'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim ala tamakhulin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya karanta da alqur'anin nan a hankali a hankali a hankali fa yashula alaihim hifdhuhu sai ya zama haddace shin yayi sauki wa ya tayassara fahamuhu fahimta sa tayi sauki wa darsuhu kazalika haka karantar da shi ta haka duk inda za ka tada alkur'ani ko a haddace shi ko a koyar da shi dole ne a tafi a hankali a hankali din nan har a iya ثم إن الأمة العربية التي خطبت بالقرآن أولا قبل سائر الأمم سنن الأمة العربية واتأكي مغنى دئتا aka zanta da ita alkur'ani kafin zancen ya kai ga wasu al'ummomi kanat laha aqaidu rasikha wa adat mawrufa tana da wasu aqidu da suka tabbata a cikin al'ada da wasu al'adu wanda suka gada wa akhlaq ma'sura da halaye da suka taso akai an aslafihim sun tashi sun ga iyayensu da kakanninsu suna yi ya tabahauna biha suna tinkaho da wannan al'adu wa ya tafakharuna suna alfahari wa ya tabadaruna fi tamassuki biha suna rige-rigen riko da wannan al'adu wa ya tasabaquna suna gaggawa suna suna gasa ala manhajiyatin lam ta'rifha ummatun ghayruhum idzaka suna bin al'ada da salon rayuwarsu a bisa wani salo wanda wata al'umma bata san haka ba wato abin da aka saba na larabawa na jarinta da kyauta da kishi da fadace-fadace da sanin abin nan tarihin jinsin su ko dangantakar su da yaƙi tsakankanin kabilu da gaba ta gado tsakanin kabilu duk wannan wasu abubuwa ne wanda sanannu ne kuma babu wanda ya yake da nufin barin su kowa ka gani a cikin laraba yana da wannan hamiya yana da wannan tsari ba a san wata al'umma banda su wadda take da irin wannan tunani ba fakana kama qala al-imam makki ibn abi talib kamar yadda wani malami mai suna makki ibn abi talib wanda sunan shi makki ibn hammush hammush ne shine abu talib ibn muhammad al-qurtubi asalin shi mutumin kairawan ne amma ya koma kasar kurtuba da zama yana daga cikin manyan malamai ibnu bashkawal ya mashi tarjama a cikin littafin shi afsila haka limamu zahabi babban malami ne kamar da yake cewa kana min au'iyati da ilmi yana daga cikin buhunan ilimi kuma ya kasance mujabu da'awa ne limami ne alkali ne malami ne ya rusu shekara ta 437 Allah ubangiji ya gafarta masa yake faɗa a cikin littafin shi ne suna an-nasikh wal mansukh yake cewa ad'a ila qabulihi idza nazala ala tadrij saukar shi a hankali kadan kadan tafi ba da dama zuwa ga a karbe shi bi khilafi ma law nazala jumlatan wahidatan fa innahu yamtiru min qabulihi kaseer min an-nas da a ciya sauka ga baki daya to mutane da dama za su kasa rike shi da kasarati ma fihi min al-fara'id wal manahi saboda abin da ke cikin na farilloli da aka ce dole sai an yi da abubuwan da aka ce a bari sun yawa ba za a iya aiki da su a lokaci guda ba wali hadha salaka al-qur'anul karim ma'ahum maslaka at-tarbiyati al-hakima dan haka al-qur'ani mai girma ya bi salon tarbiyya mai kyau wa huwa maslaku at-tadarruj fi at-tashri'i min hukumin ila hukumin shine mataki na bi a hankali daga hukunci kaza sai hukunci kaza daga hukunci kaza sai hukunci kaza wata anni fi naqlihim min halin ila hali kuma aka ba hankali dan ciratar da su daga matsayi kaza zuwa matsayi kaza wa min khuluqin ila khuluqin daga dabi'a kaza maras kyau zuwa dabi'a kaza mai kyau wa hakaza balagal gayata fi takhallihim an aqaidihim al-batila wannan haka ƙur'ani ya kai matuka har ya samu ya raba su da gaba ɗaya munanan aƙidinsu wa adatihimul mustarzala da al'adunsu marasa kyau wasa ma bihim ƙur'ani ya ɗaga su ila aqaidul qur'an zuwa ga aƙidun alƙur'ani wa akhlaqi da ɗabi'un da alƙur'ani ya karanta wa ibadatihi da ibarajin da alƙur'ani ya karanta wa ahkamihi da hukunce hukuncensa wa nizamihi shamil da kuma tsarin rayuwa wanda yake comprehensive wanda alƙur'ani ya kawo malam ya ci gaba da cewa wa yusawwiru lana hadhihi al-hikmah at-tarbawiyya ma akhrajahu al-bukhari an aisha radiyallahu anha qalat wannan daga cikin abin da ke bayyana mana irin wannan shumuliyya irin wannan hikima ta al-qur'ani shine hadisi wanda al-imam al-bukhari bayan bukhari ma al-imam an-nasai a cikin al-kubra ya fitar da shi haka ibnu haka al-imam al-baihaqi a cikin sunan dinsa da kuma marifatul asari wa sunan da abdurrazak sana'ani a cikin almusannaf da sun fitar da wannan kisa ta aisha wanda wani ya tabbai ta waita bashi irin qur'anin ta ya gani yana so ya tsara alqur'ani a bisa na ta tsarin ita ce mashi to me yasa duk wanda ka samu alqur'ani ka aiki da shi inda ya tabbata alqur'ani dan me zaka ce dole sai ka mashi wani tsari na musamman irin nawa sai take bashi labari take cewa inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassal farkon abin da ya fara sauka daga alkur'ani abin da ya fara sauka shine kankanuwar sura a cikin al-mufassal wato ikra kenan fi hadhikil janna wan nar a cikin ta an ambaci aljanna da wuta hatta idza saban nasu ila al-islam an saukar da waɗannan kananan surori ana ambatan aljanna da wuta har sai da mutane suka suka karkata zuwa ga musulunci suka yadda da shi daga nan ne kuma nazalal halalu wal haram sai aka saukar da cewa to kaza ba kyau kaza da kyau kaza a yi kaza a bari walau nazala awwalu shay'in la tashrabu da a ce farkon abin da aka saukar an ce la tashrabu al khamra kar ku sha giya la qalu la nada'u al khamra abada da za su ce wallahi ba za su bar giya ba walau nazala la taznu da kuma an ce kar ku yi zina ranar farko la qalu la nad'u zina abadan za su ce ba za su bar zina ba saboda waɗannan ɗabi'u ne da sun saba da su sun zama al'adun su ba wanda yake ganin sa matsayin mummunan abu bai bai yiwa ko ranar ɗaya a ce su bar su su bar su wa haka za take cewa cikin riwaya take cewa kuma an saukar da ba abin da aka ayoyin da aka saukar daga bayan masu tsayi sune irin su bakara aka saukar da su a tare da tsayin su da irin su Ali Imran tace kuma a wuri na aka saukar mai da su amma waɗannan sune suka sauka a Makka tace ina ma ai yarinya na iya tana ina yarinya ina wasa ake saukar da fahal min muddakir wala gadi sanal qur'ana lil dhikri fahal min muddakir hadisi yana cikin sahih bukhari da da sunan ta al-imamu sunan al-kabir ta limamu ibnu limamu abubakar bai da littafin sunan al-kubra ta limamu nasa'i kamar da na ambata wa haka za kanat tanzilul fara'id haka dai kuma irin haka da kaji haka aka dinga saukar da farillai wato farillon da cikin alkur'ani tanzilul fariba hatta idza tamakkanat fin nufusi za a saukar da kaza a ce a aikata shi har sai in ya shiga cikin zuciyar mutane nazalat al-ukhra sai kuma a saukar da wata wa kadhalika al-muharramat hakanan haramun daga baya su ma ka saukar da su a ce an haramta kaza an haramta kaza a hankali a hankali bal inna tajarruda tadarruja fi ahyanin kathiratin kana yaqau yace kai hasali ma wannan bi a hankalin da ake tai a wani lokaci kana yaqau fil hukm al-wahidi hukunci kwaya ɗaya ma akan yi mishi wato abu a hankali kar a ce a yi shi rana ɗaya ko a bar shi rana ɗaya mislu fara'idin nafakat kamar farlancin ciyarwa da za a bai wa iyalai da sauransu an bi mataki-mataki wal jihad da farlancin jihadi shi ma an bi mataki-mataki wa hukukul mar'a mar'a da haƙoƙin mace na gado na abata kulawa da sauransu saboda duk suna yin wasu abubuwa daban waɗanda ba wannan ba walmiras da batun gado shi ma an ba a hankali a hankali wata harimul khamri da haramta giya hatta asmar tilka tarbiya rabbaniya har aka samu wannan tarbiya ta ubangiji ta yi kyau ta mai da su khairu ummatin ukhrijat linnas ta mai da larabawa suka zama mafi alkhairin al'umma da aka fitar a cikin mutane wa hatta kana fi waqa'i fi waqa'i imtasalaha امتثالها ما تباهي أرقى الدول في هذا العصر في محاولتها إصلاح مجتمعاتها har aka samu ma wato abinda musulmai suka aikata na ƙoƙarin gyara al'ummarsu a farko ya kai abin a yi alfahari da shi har yanzu ana alfahari da shi ma al'ummomin wannan zamani sun kasa gyara ƙasashensu وما قصة تحريم الخمر المشهورة ومحاولة بعض الدول الكبرى في معالجتها ببعيدة عنا yace in ka ɗauki kissan ƙoƙarin hana shan giya a wannan zamanin da muke ciki ai ba ta da nisa ka kwatanta da yadda alƙur'ani ya yi a hankali ya raba mutane da giya waɗancan misalan da ya ba masu mu tsawaita ne saboda kada abin ya jirfi sosai a batu akan a matan da ya kawo batun giya bari mu ɗauki shi a matsayin misali larabawa sun yi mugun sabo da giya a jahiliya suna shan giya ɗaiɗai ne mutanen da ba su shan giya wani zai iya sha ya yi kwana da kwanaki bai watsake ba da zaran ya watsake yana ajiye da tulin a giya tulin giya zai ƙara ɗauka ya ƙara sha kuma suna alfahari da giya ɗin ji abin da ya murka sai yake cewa ka an ne lam arkab jawa da lilazzatin walam atabattan ka'iban zata kalkali zata khalkhali yace walam asiki zikkar rawiya walam aqul liqailiya karikaratan ba'da ijfali yana alfahari cewa kaman ba shine wanda yake shan giya yayi tatil ba ma'ana abin alfahari ne giya kai ba ma sha ba akwai mutanen da suke kwanciya a cikin giya sai a yi musu rami a gyara shi kamar da kaga baf na wanka ko wani dan kududdufi haka a cika shi da giya ya shiga ciki kawai ya kwanta ta dinga shiga ta jikin shi ko ta ko'ina yana sha tana jika jikin shi da haka sun kai matuƙa wajen shan giya shi sa da aka zo sai aka bi su a hankali wajen haramtawa Limam Ahmad ya rawaito hadisin haka Limam Tirmidhi da Nasa'i sai rawaito kissan Umar da yake ba da labari cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza a takeice in ka bi hadisan da kissa zaka ga an wajen matakai guda hudu batu akan giya mataki na farko Allah yake cewa alal misali a cikin nahar kenan da yake cewa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga nan sai aka bada labari cewa tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya yi muku na ni'ima samun wannan maye da kuke yi da kuma wani kyakkyawan arziki da kuke samu daga cikin dabino da inabi aka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan giya shine Allah ya saukar da aya a cikin bakara ya wasallaka anil khamr wal maisir yasalaka anil khamr maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas shine umar yake cewa a lokacin da muka fara addu'a muna cewa Allah Allahumma bayyin lana bayanan shafiyan anil khamri nan an ce akwai zunubi mai yawa sannan akwai wasu amfanoni ga mutane manafa wasu amfanoni haka tun daga lokacin wasu masu zurfin tunani shi suka fara janye jikinsu daga giya sannan sai aka zo aka sake saukar da aya cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku dinga ya wallazina amanu kar ku dinga zuwa kusa da sallah kar ku dinga zuwa za ku sallah alhalin kuna cikin maye dan ya zama kun san abin da kuke wanda ta sauka ne akan sayyidina ali kamar yadda kissa ta tabbata ta daga nan wasu suka daina sha gaba da wasu kuma sai suna sha amma bu'ai da salah nesa da sallah abu na ƙarshe shine abin da aka sauka cikin ma'ida fadan Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan zuwa ƙarshen aya ana shi yake cewa da aka saukar da wannan aya haka mutane suka dinga fitowa da tulunan su na giya drone drone suna zubar da shi a garin Madina sai da aka jika gaba ɗaya garin Madina da giya kowa ya zubar da tashi ya haƙura ya daina sha dama kwakwalwar shi da zuciyar shi da tunanin shi ya zama prepared ya shirya wa karɓan wannan hukuncin da a ce tun can farko ne aka ce sam'a da an yi rigima da su ana shi ce wasu ma sun je ƙasashen waje sun yi safarar giya sun sa dukiyarsu sun yi important ɗin ta za su shigo da ita suna zuwa bakin gari aka ce musu an haramta ta anan suka dinka fasa tulunan suna zubar da ita suna ganin dukiyarsu tana saryewa to aka kaga wannan yana nuni zuwa ga yadda abin ya faru to a wannan zamanin an samu kasashe da dama sun yi kokarin su haramta giya ta ki haramtuwa sun yi kokarin su hana shanta ta hanyar a sanya haraji ma kamfanin da suke sarrafa ta a sanya abin nan wato haraji ga wuraren sai da ita da otal-otal da ake shanta a saka doka a ce kada sai dan shekara kaza banda dan shekara kaza ka a sha a wuri kaza amma duka ya gagara saboda ba su bi tsarin musulunci wajen sa mutane tarbiya game da hana shan giya din ba shine abin da yake mana ishara zuwa nan zuwa ga shara yace faqad kana al-fashlu zari'an bal tasabbaba bi istihfal al-mushkila yace kaga abin sai zama kuskuren da aka yi ya ja zuwa ga karuwa da girmaman matsala hatta hattan jarral kasuna ila al-im'ani wa ziyadati fi sharabi min al-alwa'i al-ashadd rada'atan mimma yu'tina al-ibra fi ijaz at-tarbiya al-qur'aniyya allati kanat tadarruju fi nuzul al-wahyi bil-ahkami min anja'i wasa'ilha yake sai aka samu wasu suka ci gaba da shan abubuwan da suka fi wancan mamuni da giya kawai ake sha amma yanzu za a sha shullusho wasu su sha fetur wasu su sha ƙasar kashi wasu su sha mai abubuwan maye iri daban-daban da mutane suke sha Allah kaɗai san yawan su wato sun ma wuce kawai shan giya kaɗai kenan wannan ya nuna mana cewa Qur'ani daga cikin ijazinsa ba wai lafazinsa kawai da ma'anarsa da zubinsa ba a har tsarin yadda yake bi a hankali wajen cire mutane tunani ya sanya musu tunanin da yake so ko kuma samun musu da wani sabon tunani ya kawo musu da tunanin da baya so hatta wannan yanayin ma babu wanda ya iya kwaikwayon alkur'ani babu wata hukuma ko wani ka'idan constitution za ta iya bin wannan salon a ce a yi kaza bayan lokaci kaza a ƙara yin kaza bayan lokaci kaza a mai da dokar cikakkiya babu wanda ya iya kwaikwayon qur'ani ko ya kawo salo irin na qur'ani a bisa wannan tsarin Allah ubangiji ya samu dace to bari mu zakata a wannan zan mu kuma samu mu ainihin wato wani littafi din to sai mu koma abin nan littafi na gaba shine littafin madkhalun ila maqasid sharia na Dr. Ahmad Al-Raisuni Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi shi kuma malam yana ta mana zance ne akan wato a cewa ibadoji suna da amfani a duniya akwai maqasid waɗanda suke nan na ajila to yana ta buga mana misalai yana ta magana akan addu'a da irin abin da ke cikinta na gyaran tarbiyyar mutane za mu tashi a shafi na 60 inda yake cewa khamisan abu na biyar alhasu alal amal addu'a tana kwadaitar da mutane akan yin aiki jajircewa kasiru minan nas yatasawwaruna anna du'a yaqumu maqamal amali wa yughni anhu wasu mutane suna tunanin cewa idan mutum ya addu'a shikenan addu'a ta wadatar da shi daga yin aiki kuma ba sai yayi wani aiki ba kawai addu'a ta isa wa hadha atiqadun fasidun la asla lahu fi shar' wannan wani kudiri ne wanda yake na barna kuma bayi da asali a shari'a amma ta'abbudu as-sahihu bid-du'a ita amma kaga ibada ta gaskiya wadda ake ta hanyar addu'a fa huwa allazi yakunu masbuqan bil amal ita ce addu'a wadda za a yi aiki kafin a yi ta wa mashuban bil amali addu'a wadda ana yin ta kuma ana yin aiki wa malhuqan bil amali addu'a kuma wadda bayan an gama ta za a ci gaba da aiki ma'ana dama kana yin aiki in baka da lafiya ne ka sha magani kai addu'a kafin ka sha kai addu'a sanda kake sha kai addu'a bayan ka sha kai addu'a in wani abu kake nema ka nema sannan kai addu'a kana nema kai addu'a bayan ka nema kai addu'a ma'ana addu'a ta riga sannan ta zo tare sannan kuma ta zo bayan aikin wata abudu sahihu bi du'ai huwa alladhi yu'tabaru du'a ya'tabiru du'a shaklan min ashkalil amal ibada ta gaske addu'a ta gaske ita ce take kallon ita kanta ibadan a matsayin wani nau'i na aikin wa darban min durubi tasabbub yana ganin shi a matsayin wani sababi na samuwar wannan abin da kake nema misla ma yu'tabaru amalu wa tasabbubu darban min durubi du'ai lillahi ta'ala kamar da ake daukan wato aiki din wani sababi daga cikin sababban da ainihin Allah yake amsa addu'a fa nahnu hina nattakhidul asbaba inma nad'u Allah al-fa'ila alhaƙiƙi an yastajiba lima qasadnahu sadda muke yin wani aiki muke riko da sababin yin wani aiki to a wannan sababin shi ma addu'a ce muna neman Allah ya cika mana abin da muke bitilkar asbabi wa bizalikar sa'i sannan mutum yake yin shuka ko yake yin noma wannan aikin shi ma a aikace addu'a ce a aikace fala yasihu ta'tilul amal biddu'a naka baya inganta a lalata aiki saboda addu'a wato mutum ya ta addu'a kai ba tare da ya aiki ba ka ce ga gonarka ba kai shuka ba amma kullum ka dinga addu'a Allah sa gonar nan ta fito da yabanya Allah sa ta yi kyau Allah sa an samu wato abin nan abinci mai kyau a ƙarshen damina kaga bai da za a samu wannan sannan wala wala wala yasihu ta'til ad-du'a bil amal sannan kuma zaka kin addu'a ba saboda kai shuka ka sa taki kai noma ka ce ni ba sai na addu'a ba na riga na yi duk abin da ya kamata wannan ma shi ma bata ce fala yuguni ahaduhuma anil akhar aiki bai wadatarwa daga addu'a addu'a ba ta wadatarwa daga aiki mara lafiya idan za a mashi operation dole sai an yi addu'a addu'an nan kadai ba ta warkar da shi ba haka operation din nan kadai ba ba addu'a ba zai warkar da shi ba wannan mudajul tafsili al-arfa wal atam huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato mutumin da zaka kafa kwatanci da shi ka samu misali mafi gasgatuwa akan sanin muhimmancin aiki da kuma muhimmancin addu'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine jagoran mu abun koyi mu Allah ubangiji ya kara mishi daukaka da daraja da salati da sallama a duniya da lahira ka kallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kulli siratihi a dukkan rayuwarsa wa sunnatihi da sunnarsa wa halatihi da yanayinsa wa hadhihi lukta min dalika yace ga wasu abin nan abubuwan kwatanci ga misalai na farko misali na farko ba da ma am anat quraishu fil inadi wa rafdil hadi wa nab'ul huda alladhi da'aha ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da quraishawa suka kai matuka wajen taurin kai da tunkuda abinda annabi ya kawo musu na shari'a wa am anat fi harbihi wal kaid lahu suka kai matuƙa wajen yaƙan shi da mashi makirci wata alibu tuddahu da kawo mashi tangarɗa da haɗa shi faɗa da mutane kharaja alaihi salatu wassalam mashiyan alaqa da mahi ila ta'if manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a kafarsa ya tafi da kafarsa mashi kafofin shi masu daraja ya tafi har zuwa garin Ta'ifa wa kana zalika fi sayfi sanati al-ashira min al-ba'sa al-muhammadiyya wannan ya faru ne a ainihin bazara ta shekara ta goma bayan hijira bayan aiko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kama fi tariqi ilaiha da'a lamma kana fi tariqi ilaiha da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila ma ba'athahu Allah bihi manzo Allah ya tafi hanya yana kan hanya ya ta kiran mutane zuwa ga abin da Allah ya aiko shi da shi wajtahada ya ta kokari wajahada fi sabili zalika ya kai matuka wajen kokarin ganin ya sanya wa mutane tunanin an san gaskiya wa makasa fi ta'ifi asharata ayyamin yayi kwana goma a kasar ta'ifa ya tasilu yana saduwa da mutane wa yad'u yana kiransu wa yashrahu yana bayyana musu addini wa huwa la yalqa fi zalika illa aswa mimma tarakahu fi quraish bai gamuwa da wani abu sai da ya zama abin da yake gamuwa da shi yafi muni fiye da abin da ya gamu da shi a hannun qurayshawa falamma qafala raji'an da ya kama hanyar komawa ba'da mu'anatin shadidatin qasiya bayan ya sha wahala ya sha kunci a wurin waɗannan kafirai tawajjaha ila rabbih bi hadha ad-du'a al-azim sai fuskanci Allah Ubangijinsa yana wannan addu'a mai girma yana cewa Allahumma ilaika ashku da'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi ila ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها, وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سقطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله يي wannan doguwar addu'a mashhuriya da yake cewa ya Allah ubangiji ina kai karan rauni na zuwa gare ka da kuma karancin dabarata da kuma yadda na wulakanta idan mutane ya Allah mafi rahama masu rahama kai ne ubangijin waɗanda aka fi ƙarfinsu kai ne ubangiji na ya Allah zuwa ga wane ne za ka kai al'amarina za ka kai al'amarina zuwa ga wanda yake manisanci amma wanda zai cutar da ni ko zuwa ga makusanci wanda ka mallaka abokin gaba wanda ya fi ƙarfina in ba ka fushi da ni ba Allah ni ban damu ba amma na san la wato abin nan rangwamen ka ya fi faɗi gare ni ina neman ka tsare ni da hasken fuskarka ya Allah wanda ya haskaka dukkanin duhu ya Allah ka gyara mana wanda ka gyara al'amarin duniya da lahira da shi ya Allah ina roƙonka da karka saukar da fushinka a kaina ko kuma wato fushinka ya auka a kaina Allah gurinka nake neman makoma da yarda har sai ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa billah wannan addu'a ce shahararriya wata ke nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi yana koyi da bayan cin yaji yayi aikin da yana addu'a sai dai kafin mu je da nisa wannan addu'a a bisa ma'auni na malaman hadisi bata inganta ba mai rauni ce kwarai da gaske kamar yadda malamai suka bayyana asali al-Imam tabarani ya fita da ita a cikin littafin shi ainihin wato littafin sa mai suna المؤجم الكبير هكا ضياء الدين المقدسي هكا ابن عدي أتكن الكامل هكا الإمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي أتكن تاريخ دمشق الشيخ الألباني محمد ناصر الدين أتكن لتافنشي سلسلة الأحاديث الضعيفة ألم حديثي ندبو بير لترى تلاتين دا أكو يا بيان رون وانا الرواية كما يدى واسمع لمسك بيان تنكافنشي al'utba da ya ce ɗin nan lakal utba haka ake karanta shi sun ce ma'anar shi arriba neman yadda a wurin Allah karka karanta shi da al'ukubi al'ukuba akwai al'ukubi sunan wani malami ne wanda sanannen malami ne muhammad ibn ahmad ibn abdulaziz al'umawi wanda mutumin kurtuba ne amma asalin shi jikan sayyidina abu sufyan ne kakan shi shine utba ibn abi sufyan da haka ake cewa shi al-utbi yana da littafi al-mustakhraj al-muwatta babban malami ne ya rusu ka ta 255 Allah ya gafarta mishi to ya ci gaba da cewa fa huwa sallallahu alaihi wasallam innama laja'a ila hadha ad-du'a ba'da asharati ayyamin min al-kadh wal badli wal mu'anati wa huwa yu'ribu an da'afihi wa qillati hilatihi ba'da an abla bala al-aqwiya'i wa dabbara tadbir al-hukama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga wannan addu'a ne bayan da ya kwana goma yana aiki na wahala yana ƙoƙarinsa yana shan wahala yana bayyana shegu yana bayyana rauninsa da ƙarancin dabararsa da kuma irin bayan ya gama iya abin da zai yi na aiki na masu ƙarfi da kuma tsari na masu hikima wa huwa yufawwidu kamilal hawli wal quwwati ila Allah da haka yanzu yana maida gaba ɗaya ƙarfi da dabara zuwa ga Allah ba da an bazzala kullu ma fi halihi bayan kuma yayi iya abin da yake cikin ma fi hauli cikin ƙarfinsa wasu ta'atihi da dabararsa wa ba da tasmimihi alal mubiyi fi zalika bayan kuma yayi tsari kuma ya gudanar da tsarin nashi sannan yana addu'a وشبيه بهذا الموقف ما روته عائشة رضي الله عنها عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل kusa da wannan shine abinda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba kwana yana raba kwana inda maza masu mata fiye da ɗaya suke raba kwana yana raba wa matansa sannan sai ya ce sun mai kudu sai ya ce Allahumma hadha qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma la tamliku wala amliku wannan hadisi al-imamu Ahmad ya fitar da shi sorry al-imamu Abu Dawuda da da Tirmidhi da sai sun fitar da shi haka al-imamu al-Baihaqi da Hakim haka al-imamu Darimi haka al-imamu Malik ma a cikin muwadda ta Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani al-imamu Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin da'ifu Abi Dawuda lamba hadisi na 370 ya tabbatar da wannan hadisi ne mai rauni shi ma da kuma littafin Shi'rwaul Galil da haka shi ma bai tabbata ba kasami shi ma amliku wato rabon kwana ma la amliku an ta tamliku shi kuma shine wato wai zuciya da kauna fa huwa yubzilu jahdahu yana iya kokarin sa wa yastanfiza qudratahu yana iya yin sa fi ma yastati'uhu ga abinda zai iya sun mai da Allah an ya'fu anhu sannan da Allah ya mishi rahama fi ma lam tablughu taqatu ga abinda ba zai iya ba wa fi qissati salasti ashabil ghar a cikin kisan waɗannan mutane guda uku waɗanda suka shiga kogo ɗin nan hiya fi sahihaini wanda ke cikin Bukhari da Muslim ma yushiru ila daruratil jam'i bain ad-du'a wal amal akwai abin da ke nuni zuwa ga wajabcin ayi amfani da aiki da kuma wato addu'a wa tawassul bihima muqtarinaini a kuma nemi kusanci ga Allah ta hanyar su biyu din gaba daya faqad jaa fi awwal hadhihi al-qissa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a farkon wannan kisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in talaka salastu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin wasu mutane guda uku da suka gabace ku sun tafi sai yanayi ya kai su suka shiga wani kogo za su kwanta fa dakhaluhu fanhadarat sakhratun min aljabali fasaddat alaihim alghara sai wani dutse ya gangaro daga sama ya dutse ya rufe bakin wannan kogo fa qalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum suka ce da junansu lalle wannan wannan wannan ainihin wato wannan wannan kogo da kuka shiga babu abin da zai tsirtar da ku sai dai ku roƙi Allah da kyakkyawan aikinku da kyakkyawan aikinku kaga roƙon Allah da kuma haɗawa tare da kyakkyawan aiki wannan hadisi ne shahararre wanda an sha yin bayani akan shi wa hina shara al-islamu lin-nas salatu al-istisqa allati hiya du'a'u lillahi an yunzila an yunzila ghaisahu wa rahmata yayin da Allah ya sharanta mutane sallar roƙon ruwa wadda addu'a ce zuwa ga Allah dan ya saukar da rahamarsa ghaisahu wa rahmatahu ya saukar da taimakon su da ruwan sama da rahamarsa indal jadabi yayin da ake kamfa wan hisabil matsari ake fari da rashin ruwan sama hina shara'a lahum hadha ad-du'a al-makhsusa yayin da Allah ya sharanta wannan addu'a ta musamman sanna lahum qablahu wa ma'ahu a'malan sai Allah ya sunnanta ayi wasu ayyuka kafin addu'ar da kuma ayi wasu ayyuka tare da wannan sallah min tauba cewa a tuba ga Allah wal khuruj a fita daga gari a koma bayan gari wa tajammu a taru wa sala ayi sallah wal wa'az ayi wa'azi wa izharar ragaba fi islahil halatil fasida da kuma mutane su bayyana kwadayinsu akan za su gyara abin da suke ciki na barna fa inda zalika yahsul listisqa al mashru to a lokacin za a samu tabbatar irin wannan addu'a da Allah ya shar'anta wa tahsulu samaratuhu al matluba a haka ne za a samu abin da ake nema na sakamako mai kyau na wannan irin addu'a wa laysa huwa ma yaf'aluhu al kusala al ghafiluna ba irin abin da kasalallu ragage wanda suke gafalallu suke aikatawa bane min addu'a il bari su yi addu'a wata ce kawai dry addu'a al-muqtaran bil khamuli wal qu'udi wata ke hada da lalaci da zama wuri daya wa Allah mubala da kuma yan ba ruwana wa baka kuma kana alama kana da kuma barin abin da yake akan yadda yake qala ash-shaykh al-muslih al-faqih Abu Bakar al-Qurtushi malam yace babban malami mai gyara ƙasa daga cikin malamai na gyaran kasashen su al-Imam Abu Bakar al-Qurtushi al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Walid ibn Muhammad ibn Khalaf al-Qurashi al-Andalusi ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya an fi sanin shi a da da ibnu abi randaka kamar da zahabi ya faɗa wannan malami ya rasu ta ɗari biyar da ashirin malamin fikihu ne masanin malikiya zahidi yana da littafi shahara da shi ne sirajul muluki wanda ya rubuta wani mutum daga cikin gwamnoni ko wazirai na ƙasar misra shine abin nan abin nan wani abu da ake ci mashi ibnu abi abil baba'i ihi in ba na manta ibn abul fatahi nam ya ya rubuta mishi wannan littafi lokacin yana yana yana yana waziri na kasar Misra al-Imam Ibn Bashkawal ya yi tarjumar sa haka zabi a cikin siyar Ibn Bashkawal da yake siffanta turtushi yake cewa kana imaman aliman zahidan wari'an dayyinan mutawadi'an mutakashifan mutakallilan min ad-dunya radiyan bil yasir yace ya kasance malami ne limami masani mai gudun duniya mai taka tsantsan mai tawalu wanda yake da rayuwa irin ta ustazai ba ba ci ba sha sannan yana da karancin biyewa duniya da kuma yarda da da ita Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi ya gafarta mishi littafin shi siradul muluki sharar littafi ne to turtushi yake cewa huwa ya haddasa an adabi du'a yana magana akan ladubban addu'a yake cewa min adabihi an yuqaddima baina yaday du'a'i daga cikin ladubban shine a gabatar gaba ga addu'a kafin addu'a a gabatar da amalan salihan aiki nagari min salatin wa sadaqatin wa nahwiha na sallah ko sadaka ko waninsa kama shari'a na filistiska kan aka shar'anta mana sallar roƙon ruwa an yi umaran nasa an yi umaran nasu qablahu bis salati was siyami was sadaqa kafin a fita roƙon ruwa za a umarci mutane su dinga sallah suna tuba suna azumi suna sadaka wal amali zakiya suna sauran ayyuka na tsakake zukatan su thumma yakhrujuna lil istisqa sannan sai su fita neman addu'a na ruwa wa hadhihi siratu salaf salih wannan shi tafarkin salaf na kwarai gama gabata na kwarai qala abdullahi ibn umar idza aratta an tad'uwa faqaddim sadaqatan aw salatan aw khairan thumma du'u bima shi'ta idan kana so kai addu'a to kai sallah ko sadaka sa'annan sai kai wani aiki na alkhairi sannan sai kai addu'ar da kaso nan nake son cewa mafi yawan yan uwa masu yawan kiran waya ko su aiko sako cewa alaga ta malam malam wani a taya mu da addu'a cewa ba wai babu kyau ba ne ƙoƙarin taya mutane da addu'a ba babu kyau ba ne amma kamar yadda malam salih ibn abdullahi da usaimi hafizahullahu yake faɗa a cikin talikin da yawa littafin tazkirtus sana yake cewa abin da ya tabbata asiran magabata shine sukan tambaya ne a koya musu addu'a su roƙi manzala sallallahu alaihi su tambaye shi ya koya musu addu'a zaka za sai su yi da kansu domin addu'a bauta ce yi da kanka yafi komai ba laifin dan ka sa wani ya maka amma ka shantake har ma abin ya zama sana'a kun da suke yi ana biyan su akwai na na yan dariƙa akwai na ahlus sunna akwai kowadanne mutane da sun zama yan addu'a da yan sauki alqur'ani duk wanda bai cikin tafarkin salaf kai ka yi da kanka ka gaya wa Allah bukatun ka fi kowa sanin bukatun ka kamar ce babu laifi kuma dan ka nemi wani ya taya ka amma kai ka bada kuɗi a jiya ta ma addu'a kuma ka zauna wannan baya cikin tafarki sai yake cewa don haka zaka ga sahabbai da suke tare da manzala sai kama a Madina da wuya ka ji wani ya zo mai da neman roƙon addu'a masu zuwa wannan mutanen ƙauye ne su ne suke zuwa da kullum bukatunsa a yi musu addu'a a yi musu addu'a amma wanda ya san addini shi zai nemi ne ya yi addu'a da kanshi sai annabi ya roƙa mishi Allah ya karba addu'a da haka in suka ce ma a yi musu addu'a sai ka ji manzala sai ya ce to ka yi kaza ba a so ka shanta ke kai baka adda sai dai ka biya kuɗi yadda attajirai suke da yan siyasa da manya to inda kuma har talakawa da usare da kowa ma duk yana da matsala sai ce wani amana adda kai ba za ka gaya wa Allah bukatar ka ba musamman iyaye mata idan kina da matsala da wani yaron ki ko wani ɗanki ko kina da matsala da wani abu addu'a bakin ki ta fita kowa karbuwa a gun Allah game da wannan matsala da ka ce ki ci gaba da yin addu'a babu laifi ki ce wani ya taya ki amma ki dinga kodace cewa addu'a ki ta fito kowa muhimmanci a wannan babi Allah ubangiji ya karba mana Allah ubangiji ya sa mu dace yana ganin wannan shabarin mu a bashi yana da ba kan gaba bane saboda lokaci da yake nema ya ainihin sammatse mu don mu samu mu taɓa ɗayan shi ma insha Allah littafi na gaba shi ne usulul fiqh ala manhaji ahlul hadith na malam zakariya gulam qadir al-pakistani Allah ubangiji saka mashi alkhairi za mu tashi inda yake fada a shafi na 35 da yake cewa al-qaidatu samina la farqa bayna ad-dalil al-mutawatir wal ahadi fi jami' al-qawaid wal ahkam ba bambanci tsakanin dalili wanda yake ahad wato mashhuri ko azizi ko garibi da kuma mutawatir hadisi wanda ya zama an ji shi ta ko ta ko ina shine mutawatir wanda ya wuce ka'ida ma da a ce ana magana akan inganci ko rauninsa ta ku kuma ahad wanda ba su kai mutawatiri ba kala uku ne akwai mashhur akwai aziz akwai gari to irin waɗannan ahad din wasu malamai waɗanda suke ƙoƙarin rarraba tsakankanin su wajen yin hukunci su ne malaki sai mai wada zance a nan da yake cewa الحديث الآهاد كالمتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية حديث ahad ɗaya yake da mutawatiri a wajen mu'amalanta shi ta wajen kafa hukunci da ƙa'idojin shari'a gaba ɗaya su fakama an mutawatira yansakul mutawatir kamar yadda hadisi mutawatiri yake iya kankare wani ɗan uwansa mutawatiri fakazalikal ahadu haka hadisai ahadu tansakul mutawatira tana iya kankare mutawatiri wa kama annal mutawatira yukhassisu al'am kamar yadda mutawatiri ke iya rage fadin wani abu kazalika al-ahadu tukhassisu al-am hakanan su ma ahad suna iya rage fadin wani abu wa kama anna al-mutawatir muqaddamun ala al-qiyas kamar yadda ake gabatar da mutawatiri akan qiyasi fa kazalika al-ahadu muqaddamun ala al-qiyas hakanan su ma ahad wa ala hadha jara amalu salaf salih a bisa wannan aikin magabata na kwarai ya gudana fa innahum su magabata kanu la yufarriquna fi shay'in min al-qawaid wal ahkami bayna al-mutawatir wal ahad ba sa rarrabewa a cikin wani hukunci tsakankanin mutawatiri da ahad bal at-tafriqu bayna al-mutawatir wal ahad bid'atun hadathat ba'dhum wannan rarrabewa wani sabon abu ne da aka kirkiro bayan shudewar magabata faqad akhadha as-sahabatu bi qawli al-wahid fi an-nasakh sahabbai sun yi riko da magana mutum daya wajen share hukunci wa zalika lamma kanu fi salati tijahal baitul maqdis yayin da suke sallah din nan a ainihin inda ake cin masjidul qiblataini suna sallah suna kallon baitul maqdis wa akhbarahum shakhsun wahid bi anna al-qiblata tahawwalat ila al-ka'aba fatahawwalu wa hum fi salah mutum daya yazo daga cikin garin Madina yace musu ai an saukar da wahayi an ce a koma kallon al-qibla kaga wancan wahayin sun san shi qur'ani ne mutawatiri yanzu kuma mutum ɗaya ya kawo musu labari suka juya a cikin sallar suka koma suka ci gaba da kallon Ka'aba قال الشوكاني في إرشاد الفهول الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه كيف رأت كلتا في إرشاد الفحول إلى تحقيق القول من قول من علم الأصول بعد أن ذكر أن الآحاد يخصص أموم المتواتر بين يما قنا نسأو أكان آحاد ليدا سكي أينهم واتو رجي fadin mutawatiri yace wa hatajja ibn sam'ani alal jawazi bi ijma'i sahabati fa innahum khassu qawluhu ta'ala yusikum Allahu fi auladikum bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama ya ma'ashara inna ma'ashara al-anbiya'i la nurasu yace waɗannan sahabbai a zamanin su sun yi aiki inji ibn sam'ani ibn sam'ani shine malam mansur ibn muhammad ibn abdul jabbar al-marwazi wani babban malami daga cikin malaman shafi'iyya wanda ya rasu shekara ta 489 an haife shekara ta 426 mai littafin al-burhan da kuma amali nashi to shine yake faɗa yace sahabbai sun yi aiki da canza ainihin wato rage faɗin maganar Allah yusi kumallahu fi auladikum kaga Allah yace Allah yana jan kunna yana ba ku hukunci game da ƴaƴanku gabaki daya ma'ana kowane mutum ƴaƴan shi su gaje shi sai suka rage fadin wannan da cewa annabi ya ce inna ma'asharal anbiya ila nuraf mu annabawa ba a gadan mu wanda wannan kuma magana ce da sai na bakar ne kadai tuta da gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma suka ƙara rage fadin wannan magana da irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yarful muslimul kafir ita ma kaga yanzu auladu daga cikin su banda kafiri kenan wa khassu qawluhu suka rage maganar fadin Allah da yace abin nan uqtul mushrikina bi khabari abdurrahman ibn aufin fil majus da annabi sallallahu alaihi ya ce a kashe mushrikai sai suka suka suka kawo magana da riwaya abdurrahman dan auf wanda kissar tana cikin littafin muwatsa ta imam malik da sayul bukhari da tirmidhi a inda aka ba da labari cewa umar ne ya zo yana magana yake cewa ma adri kaifa asna'u fi amrihim yana magana akan majusu yace ni wallahi ban san ya zan yi da su ma ka ce majus ana nufin masu bautar wuta sai abdurrahman nawawi yake ce mishi ka kwata da hankalinka ushidu anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni na ji manzon Allah yana cewa sannu fihim sunnata ahlil kitabi ku gudanar da su a bisa magudanar ahlil kitabi idan sun yadda su ba da jizya su zauna ƙarshen kulawar musulmai ba su shiga wata fitina ba sai a rabu da su ci gaba da addinin su wannan yana cikin motsa ta Imam Malik da littafin Bukhari da Tirmidhi da shine yake ishara ibro anan wa aidan yadullu ala jawaz at-takhsis dalalatun bayyana wadiha ma waqa'a min min awamir Allah azza wa jalla bi ittiba'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min ghairi taqayyid daga cikin abin da yake gwada mana cewa wajibi ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kayyade fa'in ayoyi da maganganun sa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi wani kaidi akan cewa sai in dalilin yayi tawaturi ba yace fa idza jaa anhu dalilu kana ittiba'uhu wajiban idan aka samu hujja ta magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne abu wannan magana wa idza aradahu umumun qur'aniyun kana suluka tariqatil jam'i bainahuma al'am 'ala al-khas yace idan aka samu zahirin qur'ani da wata da wani hadisi sun yi karo to za a bi hanyar wanne ne am wanne ne khas mutahattiman dole haka za a bi wadatul ami ala afradihi dhanniya dama kuma aka ce abu am ne magana hukunci ne ga magari dilalarsa akan duka afrad din da suka shafi am din abu ne wanda yake vanni ba qat'i bane la qat'iyya fala wajha liman takhsisihi zaka babu abin da zai hana hana rage fadin bil akhbar as-sahihah al-ahadiyya da hadisan da suke wato ahad wa garisa dalal mani'una mutlaqan waɗanda suka hana wannan suka ce ba za a rage fadin aya da hadisi ba sun ce su hujjarsu ita ce magana bi ma sabata an umar radiyallahu anhu fi qissati fatimata binti qais a cikin qissar fatimatu yar qais radiyallahu anha haythu lam yaj'al laha sukna wala nafaqa kama fi hadisiha as-sahih a yayin da ba a sanya mata wato ba a bata abin nan wurin zama ba da kuma abin nan da kuma ciyarwa manzala sai islama ya ce da mijinta ya sake ta saki na uku annabi ya ce mata la sukuna laki wala nafaka to to to sai umar ya ce kaifa natruku kitaballahi kitaba rabbina liqawli imra'atin ya za a yi mu saki magana Allah mu kama magana wata mata wani a cikin muslim da da bai haƙi da daru kutuni da sunan ta daru kutuni umar ya yake an san magana ta kai ya ce ba za mu bar ƙwar'ani da ya ce askinuhunna min haisa kantum da kuma ƙwar'ani yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna mu saki waɗannan ayoyin da suka ce a ba mace wurin zama a ba mace kar a fita da ta daga gidanta idan an sake ta har sai lokaci yayi ba za mu saki waɗannan ƙwar'anin mu kama magana wata mata ba a wata riwaya yake cewa kamar da zamu zo mu ji yace la'allaha akhta'at halama ta yi kuskure ba za mu saki magana Allah mu kama magana ta ba al'imamu wannan damar magana ce ta saɓani da kankanin malamai al'imamu abu hanifa da malik sun tafi akan cewa ba ta da nafaka ba ta da sukuna za ka ga al'imamu tsahawi a cikin sharhu ma'anin asar ya kai matuƙa wajen ƙoƙarin tabbatar da mazhabinsu karanta matul bari shi ma ya tattauna a kai a cikin riwayan al'aswad ibnu yazid da ke cikin sai muslim har ila yau akwai sha'abi ya ba da wannan labari aka masa inkari su su al'asur suka masa inkari shi ku imam ahmad ibn hanbal da ibn abbasin suka tafi akan cewa babu nafaka su su maliku suna ganin sai an bata da su da abu hanifa su ne suka tafi akan sai an bayar amma limamu ahmad da kafin shi ibn abbasin suna ganin babu nafaka babu sukuna saboda suka ce linkitsayi asbabur zaujiya saboda duk wani dalili da zai sa a samu aure tsakankanin su ya yanke ibn abdulbari shi ma a cikin atamhid ya tabbata ya tattauna akan wannan magana magana ce dai sananniya ta sabani tsakankanin malamai to amma anan yana so ya nuna mana ne akan cewa wannan ba hujja bace a ce umar ya kore hadisul ahad saboda mene ujiba an ba da ansa an zalika bi annahu innama qala hadhihi almaqalata li taraddudihi fi sihhati alhadith la li raddihi takhsis umum alkitabi bis sunnati alahadiyya yace ai abinda Umar yake nuni anan shine labarin nata ne bai gaskata ba ba wai yana kore yiwuwar a rage fadin alkur'ani da sunna bane fa innahu lam yaqul kayfa nukhassisu umul kitabi rabbina bi khabarin ahadiyyin ba wai yace ne ya za a yi mu rage fadin alkur'ani da hadisi ahad ba bal qala abinda kawai yace kayfa natruku kitaba rabbina li qawli imra'a ya za mu bar maganar Allah saboda maganar wata mata wa yu'ayyidu zalika ma fi sahih muslim wa ghayrihi bi lafdhin qala umar umar ya ce a cikin sai muslim la na turku kitaban lahi wa sunnata nabiyyina li qaulin ra'atin la allaha hafizat aw nasiyat ba za mu ba alqur'ani da sunna ba mu bi magana wata matar da bamu san ko ta haddace ko ta manta ba fa afada hadha anna umara innama taradda fi kauniha hafizat aw nasiyat walau alima bi annaha hafizat dhalika wa addathu kama sami'athu lam yataraddad fil amali bima rawatu yace wannan yana nuna mana zuwa ga cewa Umar yana kokwanto ne zuwa ga kasancewar matan nan ta zama ta rike wannan labarin da ya tabbatar ta rike da ya aiki da magana intaha magana da aka ciro daga wancan malami ainihin wato a cikin irshadul fuhuri ta kare وبين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه خطأ من قال إن الآحاد لا ينسخ المتواتر الإمام الشيخ الألامة الشنقيطي رحمة الله عليه ألتاف شمي سنة مذكرة في أصول الفقه يا بيّن كسكرا ما سجنن شوى بيوا على فادم متواتر كو أشارشي تحنيا آحاد ba mu saurara anan Allah ya so sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a inda yake cewa alƙa'ida tuttasiya ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi kuma bamu dama aiki da shi kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rashin iyawa da tuntuban harshe Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka yafi mana Allah ka kawo mana sauki a kasashen mu na musulmai musamman nan arewacin Najeriya irin abubuwan da suke faruwa na zubar da jini da kisa da rashin imani da wasu wato da ake cema bandit suke yi a garuruwa da kasashe musamman a yankin katsina da sokoto da makamantansu allah bingiji ka yayi mana allah kawo mana sauki allah mun tuba ka yafe mu allah ka yayi mana wannan mugun halin tsoro da muke a ciki wanda suka rasa rayukansu allah ka gafarta musu allah ka jibanci iyalansu Allah ka yayi mana shugabannin mu Allah ka kama hannunsu zuwa ga abin da kake so wanda zai amfane mu a rayuwarmu da addinin mu Allah ka sa musu jajircewa da gogi da ba da himma wajen kare rayukanmu da addininmu da mutuncinmu da sauran abubuwan da su mana amfani a duniyarmu da lahirarmu Allah ubangiji ya sa mu cika da imani za mu saurara anan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh